اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أبو خليل وهو موسى كليله وإيسى وروح وإيسى وخروح ونوح شكور a baitin da ya wuce shawai yana cewa Allah ya ba manzon Allah dukkan abin da ya kamata ya bashi shi kuma annabi masoyinsa ne dukkan wani babba a wajen annabi karami ne ko da abuhu khalilun babansa ibrahim khalil wanda shi takensa a wajen Allah khalilullahi wa huwa da Musa kalimuhu abokin zancen Allah wa Isa da Isa wa huwa shi Isa ruhu ne daga Allah wa Nuhun da Nuhu shakuru mai yawan godiyan Allah dukkan waɗannan wa ma kamni abdullahi fihim ba kamar dan abdullahi a cikinsu jami'in dukkansu wa qallalla an shibhi amini duhuru duhuru zamuna zamani da ya wuce da mai zuwa hakika ya yi ruwa ya kawo wanda ya kama da aminu annabi muhammadu an ce wata rana annabi yana zaune sai wasu sahabbai suna tunanin irin falalan allah da ya wasu sai wana ce allah mai baiwa dubi yadda ya zaɓi annabi ibrahim ya zama khalilullahi sai da ya ce wannan baiwan yana da yawa amma ka dubi annabi isa mana isa annabi musa kai allah ya kira shi kalimullahi mai magana da allah shi ma fa a duba sai da ce ka a dubi nuhu mana shi kuma allah ya ambace shi shakuru mai yawan godiyan allah da ya ce ka ya dubbe zama abin mamaki ba kamar ruhun lahi isa sai annai muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya je sai ce ku zo gaskiya ne Allah ya zaɓi annabi Nuhu ya zama shako gaskiya ne ya zaɓi Ibrahim ya ba shi halilullahi gaskiya ne ya zaɓi annabi Musa ya ba shi kalimullahi gaskiya ne ya zaɓi Isa ya ba shi ruhullahi amma kun san ni wane ne wa ana habibullahi wa ana habibullahi ni masoyin Allah ne shi ne anan shewa ya ce faɗa rasulallah ya yi ma'annabi kyauta babba wa hawa habibuhu sauraka kullu kabirin indahu dukkan wani babba a wajen annabi na sagiro ko da halilullahi ne ko da kalimullahi ne ko da ruhullahi ne ko da abdun shakuro ne wa kulluhum amma dukkansu baharun min ilmi zahirun teku ne mai cikan kumfa na ilimi kullum amma dukkan iliminsu da duk abin da ya shiga in an zo bahar amini tekun aminu annai muhammadu gadilu sai zama kamar kududdufi in ana maganin teku a yi maganin kududdufi fashamsu homo khairul anami ranansu shi ne fiye talikai annabi muhammadu wa kulluhum kawakibuhu dukkansu taurarunsa ne wasu safa ita duru da take kewayawa a tsakiyar sama a safa kalautin sararin sama alaihi salatullahi sun masalamuhu ya tumulin bihali fi salatin holoro salatin allah ya tabbata a kansa da amincinsa albarkan salatin nan buluri ya cika biya da ita ligare ne fi salati a cikin sallah shi huluri ba kowa ke samun hulore ba in ce wani musalli yunaji rabbahu mai sallah yana ganawa da ubangijinsa duk sanda ka ce allahu akbar to in kana da huluri komi ka cire shi a zuciyanka sai allah kawai ba kama ba ga ka ga allah ne kuke magana ba wani shamaki tsakaninku to huluri kenan idan mutum ya huluri a lokacin abin da za ga ya masa ba zai ji ba ko tsungulinsa za ka yi ba zai ji ba duk wani abu za ka yi saboda ya yi fana'i a cikin zatin Allah shi ne shi wacce to in na zo sallah wajen ganawa da kai in sami cikakken huduri lokacin da na ce alhamdulillahi rabbil alamin in ji Allah yana cewa bawa na ya gode mini lokacin da na ce arrahmanir rahim sai in ji Allah yana cewa mala'iku kun ji bawa na na mini kirari ko lokacin da na ce maliki yawan midini zai ji murya tana cewa ba ku ji bawa na na girmama ni ba lokacin da na ce iyaka na abu da iyaka na sa'in zai ce kun ji ko wannan sirri ne tsakanina da shi inna siratal mustaqim Allah ya ce ci gaba siratal ladina namta alaihim qara gairil maghdubi alaihim mu je mana walal lalina sai ce hadha baini wa baina abdi wa li abdi ma ma sallallahu shi sa annabi yake ce Allah ce qasamtu baini wa baina abdi na raba sallah tsakani na da bawana daga inda ka ce alhamdulillah zuwa iyaka na abudu rabin fatiha kenan daidai duk maganar tsakaninka da Allah ne to daga iyaka nasta'inu zuwa karshe kuma don naka ne alayhi salatu lahi summa salamuhu yadumu da khairin nasi min hasururu salatin Allah da amincin Allah ya tabbata gare shi ya domo sororo farin ciki ya dawwama da khairin nasu gafiyayyen mutane min hada gare ta alaihi salatullahi summa salamuhu ilallahi kulli kulli zamani masiru salatin Allah da aminci ya tabbata a kansa masiru tafiya li gare ni ya zamo ilallahi zuwa ga Allah duk inda zan je ko ka ganna wani hanya Allah nake tafiya wurinsa kullum zamani kowane zamani عليه صلاة الله ثم سلامه بها يجبر الإسلام وهو كثير صلاة الله da aminci ya tabbata a kansa da salatin nan ne yujbarul islam ake dora karayan musulunci wa huwa kasiru shi na karyayye alayhi salatullahi summa salamuhu raja ila da khairil anami kabiru salatin Allah ya tabbata a kansa da amincinsa raja'i kaunana kabiru yana da girma da na khairul anami wajen fiyayyen talikai ina da raja'i zai karbi waka na ya karbe ni alayhi salatu llahi summa salamuhu fa qabli yanal al madihina qusuru salatin Allah da amince tabbata gare shi fa qabli a gabana nalal madihina masu yabo sun samu kusurun takaituwa ma'ana gajiyawa da rashin iko akan abin da ya dace su kawo duk abin da ka faɗa wa annabi muhammadu to allah ya riga ka faɗinsa in ka girmama shi allah ya riga ka girmama shi in ka ba shi kariya allah ya ba shi kariya in ka yabe shi allah ya riga ka yaban shi in ka duk ka gama koda shi sai allah ya ce na bi ka iyawa wai na kala ala hulukin azimi in ka ce a yi ladabi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai allah ya ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'alikum balan an ta'bada malakum an la idan kana son ka yadda sai ce wallahu wa rasuluhu haqqan yallu kai duk wani abin da ka faɗa ma annabi ka takaitu don Allah ya faɗa a kansa alayhi salatu llahi summa salamuhu qalilu madihil khashimi kathiru salatin Allah da aminci ya tabbata a kansa kankanin yabon bahashiman dangi inda yabon annabi ne komin kankantansa kasiru yana da yawa inda ka ce annabi ka yaba to bai da karanci wajen Allah عليه صلاة الله ثم سلامه أتاك عبيد عاجز وفقير صلاة الله دا أمينتي تبدا كنسا عبيد دان كرمين باوا يا زومك يا الله باوا نمبر هام عاجز غجييني وفقير مبقاشي نزوا غريكا عليه صلاة الله ثم سلامه من العبد إبراهيم وواقير صلاة الله دا أمينتي تبدا كنسا daga bawa Ibrahim wa huwa shi ibrahim dinnan haƙir walakantacce ne bai da komi bai da kowa sai allah da manzo alaihi salatu lahi summa salamu qadimun laiful khali wa waqiru salatin allah da amince tabbata a kanka ga hadimin ka nan ya rasulullah laiful hali mai raunin hali wa huwa shi waqiru mai daukan zunubi ne zunubi ya masa nauyi عليه صلاة الله ثم سلامه ففيه قبيح والرقيب بصير صلاة الله da aminci ya tabbata a kansa fafili aiki na ni a wajena kabihin mummuna ne warraƙewa ubangiji mai kiwon komi kuma basiru yana gani عليه صلاة الله ثم سلامه فلا لرني عند الجليل قصور صلاة الله da aminci ya tabbata a kansa qusurun takaituwa na ko gajiyawa na la larani kar ya cuce ni inda jalili wajen ubangiji mai girma عليه صلاة الله ثم سلامه مده لحب الهاشمي مشير صلاة الله da aminci ya tabbata alaika akanka madihi yabona mushirin mai ishara ne ne kubbin hashimi ga son mahashiman nangi in ba ka son abu ba za ka yabe shi ba to yabon da nake ma annabi yana ishara cewa ni ba masoyin annabi ne alayhi salatun lahi sun masalamu garami wata hami alayhi amiru salatin allah da amince tabbata a kansa garami bege na wata hami na yami da dimuwa na akan annabi amiru alayhi shine sarki a kaina sai da ya juya ni nake yi alayhi salatu lahi summa salamuhu wa alin wasa bilin hudati buduro salatin allah da aminci ya tabbata a kansa da alaye da sahabbai buduru watanni lil hudati na shari'a alayhi madal ayyami ma qala qadimun qadimun lidahal hashimi ajiru salatin nan ya tabbata a gare shi matukan dawwaman kwanuka matukan hadimi ya ce hadimi ga yanan ajirun an suhurce shi liɗa alhashimi ga ɗaha ba hashiman nan harfin ra'i na farko ya ƙare kenan wani rame lamma sai rame fataha harfin ra'i island liƙalbi min al'ashwaƙi ma hayyar alfikira wa abu na tafi saj'a wannan zama wannan sara ya tabbata ga zuciya na min al'ashwaƙi bai ganni da yawa beganin nan ma ma hayyar alfikira abin da ya ɗimauta tunane na tunanin ya je ya dawo ma ya rasa abin da zai faɗa wa amnaitu na ƙarar da asaja wato tsara waƙa wannan zuma da tsari wannan sara da abu a shimfiɗe wanda ba waƙar duk na yi na gama ban kai ga yadda nake so gaban annabi ba ila ahmadin shauƙi wa wajdi wa lau'ati wa mali dawan fi gairi an an sije shi'ira shauƙi begena fa zuwa ga ahmadu ne wawa jidi da tsananin begena walawati da ƙunan zuciya na wala mali dawan ba kuma da ba ni da wani magani fi gairi in ba an an suje shi'ira in shirya waka ba in na shirya waka sai in samu waraka iza zukira al-mukhtaru annajarati litazini madhin duna amala fikra idan an ambaci muhtaru da zaran an ce muhtari annabi muhammadu annan ya ra'ati alƙalami na sai bege ne ta zini madhin ƙawata yabo duna an umila fikira ba sai na yi tunani ba da an ce annabi kawai sai dauki alƙalami in ta yabo in ta yabo saboda an faɗi abin sona da anna rasulallahi madhun wa ruhuhu bakul fihi ma ma qad shita la tahta shitra domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kanshi madhu ne shi Muhammadu ne kuma madhu ne in ka ce yabo to domin za ka yabi yabo shi kan shi madhu ne wa ruhinsa kuma shi ma madhu ne to saboda haka in dai za ka yabi annabi kulfihi ma karshe ta abin da za ka faɗa a cikin annabi in dai na yabo ne da girmamawa ka faɗa lata ta shi kar ka ji tsoron tsara a ce ka wuce iyaka annabi ya wuce nan duk abin da za ka faɗa ne ne yabo ne ka faɗa shi ne mai albarra yake cewa sun ila dati ma shi ta min sharafin wani sun ila kadari ma shi ta min izami lau na samar kadaru aya ta huyi zaman a haisu mu huyi ne a zarin sardin amma ma fa wani gwani na fiye an nafo basharu muhammadun basharun walai sakal bashari bal huwa kal yaqutu bil hayat to shi ne shi yake cewa duk abin da ka so ka dangana ga annabi muhammad na yabo kar ka ji tsoron a ce ka cika baki ko ka wuce iyaka kai dai kar ka ce allah ne kawai idza qulta abdullahi la yi da halkihi litanzim da goma shi talata ta shi kufura idan ka ce abdullahi bawan Allah sai yi halkihi shugaban halittan Allah faƙul fihi ma shi ita da abin da ka ga dama ka faɗa lahu gare shi litanzim ka danganta ma shi ta abin da ka so lahu gare shi la ta ta shi karka ji tsoron kufura kafirci huwal kullu min kullu haƙan wa innahu safahu wa adahu qadiman wala hajara shine duka duka ma da gare shi ne minka ilayka ba minka ilayka Allah subhanahu wataala yana nan tun ba a yi babu ba yana nan har gaban abada hadisul kursi na ce kuntu kanzan mahfiyan faratu an urafa ni taska ne boyayye da na so a sanni sai na hadici bawa na muhammadu sai na kwashe komi na bashi har sunayen sai dai allahu kawai ne na ce ba ran bayar ba rabba ne na ce ba ran bayar ba sai zamo mir'atu zati in kana son ka dubi zatin allah ka dubi annabi muhammadu huwa huwa shi sai ce huwa kullu minhu kullu shine komi komi ma da gare shi ne wa inna khudhahu shi ya zabe shi wa dahu ya bashi kadiman tuni wala hajira ba iyaka cewa ata awwala tauhidi awwala zakirin wa awwala mazkurin wa rabbi bihi asra ya zo awwala tauhidi shine farkon tauhidi ya ya zama farkon tauhidi Allah da ya halitta gaba daya ya tsara su wani zai zo lokaci kaza wani zai zo kaza wani musulmi wani kafiri wani dan wuta wani mai arziki wani kaza Allah ya riga ya gama jaffar kalam duk abin da kaga yana gudana yau ba yanzu aka bare ba shu'unun yubdihi la shu'unun yudi yabtadihi sha'anunuwa ne wanda yake bayyana da shi in lokacin ya zo ba yanzu ya kaga ba to dai halittar duka gaba daya ya yi tajalli a kansu duk ya tara su ga su Allah su bi rabbikum wa ya amsa annabi Muhammad shine yace wa idza khadna min annabiyina misaqan wa minka wa min nuhin shine awwalut tauhidi dai in ba don annabi ba za a samu mabudin ba me za mu ce Allah su bi rabbikum wa ya san shi sai annabi Muhammadu sai ce bale annabawan suka ce bale mu'mini suka ce bale musulmi suka ce bale kafirai me ake wada ne oho bolo ne ko bala ne oho ce zama awwala tauhidi awwala zakirin farkon mai ambaton Allah ai an ce duk da in ya zo duniya farko mai yake cewa sai ka ji kuka ko an haihu lafiya ya ya ya shi ko annabi da ya zo ba Allahu akbar Allahu akbar rafi'an ra'sahu wa fi zalika rafi ila kulli sunanin imam shi ne yana zuwa duniya allahu akbar ake ce allahu akbar ba kuka ne na shi wa awwal mazkurin shi ne farkon abin ambato wa rabbi asra bihi ubangiji na ya tafiyar da shi har inda yake wa ya taba zuwa wurin allah duk girman halulillahi ba na aka gama ba duk girman kalimun lahi shi ma dai ne mai gani aka ce kul wane kai lan tarani walakin zuru ila jabal fa in sakara makanahu baka isa ba duk girman ruhun laifa duk girman habibun laifa ba duk girman abdin shakonon fa wannan annabi ne kadai allah ya tafiyar da shi inda yake suka gana daga shi sai shi lahu wa ilaihi kullu shanin wa innahu habibu ilahi alkhaliqi na labihi al'amra lahu kullu shanin dukkan komi lahu na annabi ne wa ilaihi gari shi zai koma wanda za a gane cewa duk ka gama ibadanka sai annabi ya sa hannu wani musalli yana ji rabba hungo to idan ka zo karshen sallah mai kake cewa attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi assalamu alami alaika ashe ba za a karbi ganawan ba sai an zo wajen annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka gama ganawa da shi ko to madalla don in ka je ka yi azumi ka gama annabi bai sa hannu wa warata ba ku ba da zakan fitar ifara laha rasulullahi idan ka ba da zaka Allah ya ce a khuz min amalihim sadaqatan tudahiruhum karba ya rasulullahi idan ka yi hajji ba Allah ya ce nan ne ma babban ka je ka ga gida na ka gidan annabi kai tunani da kyau ka ga abin da yake faruwa in ka zo gidana in baka wuya baka wuya amma ka wuya mace da namiji su haɗu ba a san namiji ne da mace ba saboda tsananin wuya kamar kiyama a buge juna wajen ɗawafi a buge nan a buge nan kowa na ta kansa a je a hau arba ba allan ka je ba ni wuya nake ba da kai ta kiransa yana ƙara baka wuya allahumma innal abdu abdu kai cika sha wuya amma kana zuwa gidan annabi sai allah ya ce to natsu natsu nan ba irin kira a can din nan la tarfahu aswatakum inna wala tajri assalamu alayka ya habiballah assalamu Allah assalamu alaika kai ta jin kanshi wannan ya fita wannan ya fita wannan ya ka ji garin natsatsen gari mutanen garin natsatsen abincin garin natsatsen kai bacci mai daɗi ka je garin annabi ai kana shiga garin ma ka san akwai bambanci na kullu sha'anin lahu wa ilayhi wa innahu shi annabi habibu ilayil khalqi masoyin ubangijin halitta ne na ɗabihi al'amura duk al'amari ya dangana zuwa ga annabi muhammad lahun rasu minni sun mawaji wa lihiyati wa zari wa banni walwala wa ma jara shawai ce to ni fa komi na wani annabi ne kan nan da kake gani lahuna annabi ne min ne da gari ne waje yi fuska na ma na annabi ne waliyati gemu na ma na miƙa wa annabi wazari da bayana wa banini da ciki na walwala da abin da duk nawale ta kawo majara da abin da ya gudana ataitu ka abdan in tasummu bi abdi bi wajhihi yara jahara yara zamin kuma indahu fara to ya rasulullah ataitu ka nazo wurin ka abdan ina bawa bawa ne zo ka in tasummu in ka kallafa bi bai a kai shi kasuwa a sayar jaharan a bayyane ai dadi zai ji yara zai gani za wannan fahara fahari ne minkun daga wurinku inda ku gare shi a ce ni bawan annabi ne an ji ya ce a kai ni kasuwa a sayar to na samu fahari a ta yi tukala a rajin siwaka wa inna ni faƙirin waƙirin la malala wala sabra a ta yi tuka na zo maka la arju siwaka ba ni kaunan wani in ba kai ba duk wata kyauta in ba na annabi ba na so ba wadda nake so sai kai wa inna ni ni kuma fakiri ne wakirin mai daukan zunubi la manala ni ban samu ba wala saura kuma ba zan yi hakuri ba la manala ba samu ba hakuri ban samu ba kuma zan yi hakuri ba nazaltu lada khairil ana wa ramutakaffifan wa arju bihi ma lam yanal man ata misra na sauka a wajen babban mai sauka in ka sauka wajen kadimi shikenan in ka sauka gidan bahili zai ka sha wuya na sauka wurin sauka annabi muhammadu da na khairul anami wajen fiyan talikai mutakaffifan ina mai bara na me ka tafina wa arju ina kauna bihi da wannan saukan in samu abin da malam yalan misra wanda ya zo babban birni lam yalan ba zai samu ba tunil lona wata tarfa sharra ajilan fa ghayruka la yuni nawalan walau nazara annabi na san ka kana ba da bayawaki masu gwabi to ka bani wastaddafa sharra ka tunkuɗe mani sharri ajilan da gaugawa fa gairo ka ni dai a wuri na wurin ka layudi in dai ba kai ba layudi ba mai wani baiwan baya ba da nawalan baiwa wala nazara ko kankani samauta anil akwani bannan wa zahiran fa innaka ghayrun nasi ghayrul mursalin na qurra ka daukaka anil akwani ga dukkan kaunu kaunu dukkan halitta kowane irin halitta kaunu ne to kana saman su baɗanan a ɓoye wa zahirar da sarari fahim na ka kai rasulullahi khairun nasu kai ne mutane fiyayyen mutane ka khairun mursalin fiyayyen manzannai da na gare matsurran duka bisar rika ya khairar bariyati abtagi kamalar muna waltudini lil ida qahara na roƙon Allah da sirrinka ya fiyayyen talikai abtagi ina neman kamalar muna cikan guri na waltuɗi ni ka bani ƙahararin jaya lil ida duk wanda ya yaƙe ne ya yaƙi kansa ka bani ninjaya akan maki himaya rasulullahi wa wata wasu ta su nemi amdahi nilal karamata wasu tara himaya kariya na shine manzon Allah ba ni da wani kariya sai manzon Allah wa wata hasuni shine katangana bi amdahi da yabon annabi ne nilal karamata mu dinnan in ji barhama muka samu karama wasu sutura da sutura duk inda sutura take in ka zo wajen mu za ga cikakken sutura ba mu da kuɗi amma akwai sutura akwai sutura ga mutum mai kuɗi yayi wahala yake suturan da ya samu yawa da ka so sai ayi in kultu kun ya kun bila ta suyi da jawo ya ce ai kaza sai ai ta yi a gidan nan a ba wannan kaza a ba wannan kaza sutura ya kare a rudu bihi kai da idafi nuhurihim wa makarahum la ba safina wala sharra a kullum ina mai da kaidin ina makiya bihi da annabi fi nuhurihim duk abin da zo kulla sai mai da su a kirjin su wa makarahumu da ma kirjin su la ba su ba laifi na fi na a cikin mu wala sharra ba sharri تنال ما فات عدلا تبللا ولا غرو أننا الذي يعجز الحسراء ننال منا سامو به دا البركة النبي ما فات عدلا أبن دي وشا كدايا أبن مكا سامو دا النبي يا فكر فين كدايا بكما أيكم ببني فللاني ولا غرو باما ba mamaki an nilla a ce mun samu allazi abin nan da ya ujuzu yake gajiyar da alhasara iyakace ba kai ta lissafi ba za a kai iyakansa ba كفاني انتسابي للنبي وحزبه إذ افتخروا يوما كفاني به فارا انتسابي للنبي danganta na ga annabi a ce ni na annabi ne ni masoyin annabi ne kafani ya ishe ni wa hizbihi daga yan annabi a ce ni masoyin su ne ya ishe ni yanzu ta haro yau in waɗansu mutane sun yi fahari da wani abu rana ɗaya to kafani bihi fara ya ishe ni fahari annabi ne ya fahari na ala ya rasulallahi فارفع شكايتي لمولاك من يؤدي المنافع والضراء على يا رسول الله يا في ينهلتن الله منظور farfa shi ka yace ka ɗaukaka ƙarana ka ji kukana ka kai shi ga na maulaka ubangijinka man yahudi wanda yake ba da almanafiya amfani wal lura da cuta naral bazala wal fail al ami azima waliduna yara al ba'sa wal dharra wal sharra wal wadara a kullum ka kai ƙaranmu kullum mu dinga ganin albazala baiwa walfaila da kwarara al'azima mai girma duk abin da muka so ya kwararo mana waliduna makiyinmu ya raba a sai ta ganin tsanani wallan ra'a da cuta wa sharar da shari wal wazara da zunubi nar al'izza walfallan jazila wa man yasik bi zalika hatmun an yanala al munatatara kullum mu dinga ganin al'izza buwaya walfalala da falala al jazila mai gwabi wa man yasik bi zalika duk wanda ya amince da gezanka wato ya rike gezanka ya rasulullah hatmun dole ne an yi nalar muna ya samu abin gurin shi ta tara a jere ya so ko ilayya na mustafa ma arumuhu wa yamsuhu li bil aud min daybati al ghara mustafa ya so ko ilayya ma arumuhu ya koro mini duk abin da nake so ya turo a ce gashi nan ya barhama wa yasmahu li yamani baiwa bil audi da komawa min ɗaibati daga ɗaiba wato madina kenan algarra fara kashab to bai himbu hijaba wa innani dawaitu bi zikrin mustafa mahamahan qafara na yayi hijabi bi hubbihi da sonsa hijabi wato wani abu ne kamar yanar ido idan mutum yana da yana ido baya ganin wani abu ko to haka nan zatin Allah baya cikin hijabi yana ne a idanmu suna ce wal haqqu laysa fil hijabi innama anta anin nazar wa ilayhi fi ama Allah bai boya ba kai ne kake boye wal haqqu fil hijabi innama anta kai ne anin nazar fi ilayhi fi ama kake cikin manta makanta gabanin sa to idan Allah ya yaye maka hijabi shikenan jahilci yayi hijabi ne ko to idan Allah ya yaye hijabi sai ka ji ilimin na zuba kamar ruwa an ya hijabi kenan so yace to ka shabutu bi hubbi hijaba ni na yayi hijabin da son annabi wa innani ni dawaitu bi zikril mustafa na nade mahamahan daji kafara fako bi zikril ammatan mustafa nabazu bihi kullal ida wa qasamtum wa qatta'tum la khayra nalu wala zukhra na jefa da dukkan makiya na jebi dukkan makiya bihi da shi wa qasamtum na rinjaye su wa qatta'tum na yanyanke su ma la khaira la ruwa samu alkhairi ba wala zuhra ko aliya ta ha wala abna wal bagaya makidatan ya khadimi khair al khaqila khabbaza makara abna wal bagaya ya'yan azzalimai sun nemi makidatan mugun kaidi li khadimi khair al khalqi khadimi fi yan halitta la khabbaza ba ma dalla da wannan makircin su me suka yi ta yi mashau sun yi tafiya wabtaro suka gaki ƙarya akan manji shehu kenan an yawata an ƙaƙi ƙarya a kanmu bal zahara mu sun ƙawata fi namimatin a cikin annamimanci amma warabbi ubangiji na bi fallin min falala gare shi yuli yana jibanta ma al'ida makiya alƙahara rinjaya duk sun gama mun rinjaye su da domin bi hamdillahi fi zilli rahatin wa amnin ala ragmin ladhi yaqtulu lana muna dawama kullun cikin godiyan Allah fi zilli a cikin inuwa rahatin hutu wa amnin da aminci ala garmi bisa turmuza hancin allazi ya kasu ramun da yake nufin ya cuce mu idza shagalu bil makri wa zuri innani bi madhabi billahi shughli kaza da hara idan suka shagaltu da kulla makirci a kulla min makirci na a kulla makirci wa zuri ko ashe ka karya a kai da to inna ni bi mariya ya bi billahi shuguli shigaltuwa na na na na yaban manzon Allah kaza haka nan da hara matukan zamani wato duk sanda mutane suka dame ka kai ka fage wajen Allah shi yake cewa duk sanda suka kulla kaidi gare ni sai in je gidan manzon Allah in tayi idan mutum ya zauna yana ta zagin ka kai kana salati ba me ake rubuta masa kai me ake rubuta maka shi Allah nan da ka je wurinsa shine zai kare ka lahu kullu waqtin min qarili qasidatun aburu bihi bi hadhihi dar wal qura kowane lokaci lahu min qarili lahu qasidatun akwai kasida da nake ma annabi min qarili daga waƙoƙina bana hutu kowane lokaci afuzu bihi ina rabanta da shi fi hadhihi dari a cikin wannan gida na duniya wal ukhra da lahira zalamtu kaseeran kull zulmin wa innani uwahidu haqqan duna shirkin wala bidra shehu yace nayi zalunci da yawa kull zulmin na wai shi zaluncin nan ba wai ka zalunci wani ba nama Allah ya ce mutanen duniya uku ne wa azan kitabul ladina minhum muqtasidun wa min sabiqum bil khairati wa minhum zalimun li nafsihi to idan ka yi zunubi sai Allah ya ce a zalimi kai ka zalunci kanka a yau to kai kai abin da zai kai kautawa ka zalunta ko to shi ne shawin ke ce ni na wato ma'ana na saɓi Allah ba ma'ana ya zalunci wani ba zalamtu kasira na saba ma Allah da yawa kai ma zalimun li nafsi zalim kowa nan zalimun li nafsi ne dan me kullum ka saba ma Allah Allah yana baka kana saba mashi kai kaza to shi shi wace na zalunci da yawa kullu zulmi amma wa inna ni ni dai uwa hidu haqqan na fake da kadai ta Allah shi kadai duna shirkin ba shirka wala birra ko ban samu cikakken biyayya ba sannan abin da zai biyo baya ba za a ga zaluncin nan ba uhibbu kaza khairal anami ina son fiye dalikai in ka je lahira da tauhidi kana son annabi zaluncin ba za a gani ba amma ba son annabi sannan ba tauhidi ai dukkan ka zalunci ne shi ne ce ko da na yi zaluncin da yawa to na dai yadda Allah ɗaya ne ba shirka ko da ban samu aikin kirkin ba amma kuma ina son fiye yan halitta Muhammadu kuma ni din nan ba irin son kowa bane lam an sahu ban taba mantawa da shi ba ma dumtu matukan na da goma bararan a sarari wala bahara ko a teku wani malami ke cewa wai yana mamaki sai ka ji an ce wai a tuna da annabi to yaushe aka manta da shi ko balarabe ne yana da cewa ta ƙulu na naskuro mata'ansa yaushe muka manta da shi yaushe muka manta da shi ya ce kalla wa alfu kalla dubu so dubu ba manta da annabi shi ne shi wace lam an sahu ban ta mantawa da shi ba ma dumtu matukan na da wama barran ina kan tudu ina tafiya a sararin wala bahara ko na shiga jirgin ruwa da ja'atu ilaihi minhu dalbi masarrati wa dafi bihi la zai da arju wala amra na fake zuwa gare shi minhu jalbi jalabi na na gare shi ba jalabi ya kan ce abu ya kulle ba a kama a jalabi ya ce ni annabi ne jalabi na na kira annabi sai hanya ya bude masarrati in na bakin ciki na kira annabi sai farin ciki ya zo idan ina tsoron wani abu na kira annabi shine dafa ina la zai da arju la arju zai da ba ruwana da zai da ko umru ya tafi abin shi annabi ne shi ne ma hun ba hun ba siwa inna hun ba hun mata ya sami kalbi ya si siwa jihara hubbuhu son annabi maha ya shafe min hubba siwa son kawai inna hubbahu shi son annabi matayarsa hanbil kalbi ko ne ya tabbata duciyan bawa yamfisiwa zai kore komi jaharan a bayyane ya ummu janabal mustafa kulla murhatin salatun wa taslimun yunasibuhu qadara salati da taslima wanda ya munasaba da annabi haka qadarihi kenan ya ummu nuhu janaba sashin bahashiman nan yi kulla murhatin kowane zamani na kunu mu kasance biha da albarkan salati fi kulli izin a cikin dukkan buwaya wa man'atin da hana kai wajiri lana ya gudanar da almaji da girma wasu sutura da sutura lana gane mu min judihi daga baiwansa amin na na na subhanallah na'am aha na'am na'am a wannan ai zahiri ne ai wato mace ce ta haihu tana jego sai uwarta ta zo mata jego ko da zato mata jego suna kwanci a ɗakin da uwan da matar ita da mijin suke kwanci a ɗakinta sai zamin jikin shi ya samu tsinanniyan uwa ya samu tsinanniyar uwan ko sai matar ta tashi ita kuma da bata ga mijin da bata leƙa sai ta gan shi na uwarta a kwance a tare yaya makoman aurensu ai mai risala ya ce wala ya harma bizina halalu wala ya harma bizina halalu halal bai haramta da zina ai wancan kwanciya da suka yi da uwarta na haram ne nata kuma na halal ne saboda haka auren su na nan sai dai sun zama tsinannu su amma ba abin da ya shafi auren su aure na nan lafiya kamar yanzu misali an ce idan mata ka aure ta ba za ka aure 'ya'yanta ba ko ba za ka aure 'ya'yanta ba haramun to sai mutum ya yi zina da uwa ya yi zina da uwa ba hanyar aure ba ne to ya halatta ya aure yara tun da ba hanyar aure ba ne in ka kowa mai rasar ma yake to idan mutum ya yi zina da mata sai matan ta haihu shi ne ya aure ta wasu malamai suka ce aura a yar banza ne shi ma dan banza saboda ba ta hanyar halar aka same shi ba ta hanyar haram ne amma da ta hanyar aure ne maganan cewa yarsa ba ta taso ba wasu suka ce kai a'a da kyau amma dai da zai auren ma ba a hana ba ya je banza da banza su tsare shi na'am sun misalta shi na'am sun kasance abin da ya tsari ta koma gida haka daga baya da suka yi dama sai ana so za a mai da hawa to to sai ya kawo iyayen wani karatu haka wanda kai na taji ka ce hadisi ya tabbatar za a iya mai da aure amma shi to ya ce ba za a mai da wannan auren ba to ya gaya ma iyayen wannan iyayen su ce san da yake mata nisa ya gaya wannan ba shi ne ke so ma ne kara bayani akan wancan To.
karatu da ya wannan lokacin shi da ya ce a mayar ya yi gaskiya su ma da suka ce ba za a mayar ba sun yi gaskiya saboda mai hadisin abu rukanata ne wanda ya saki matansa ummu rukanata shika uku a cikin kalma daya abin ya zo ya dame su gaba daya suka kawo kara wajen annabi annabi ya ce ka mai da ita ya ce shika uku ne sai annabi ce ba shika uku cikin kalma ɗaya ba to ka je ka mai da ita shika uku cikin kalma ɗaya ɗaya ne to haka ake zamanin mazan Allah in mutum ba ya saka ya sake saki ya sake saki ba suka kai uku shine zai zama haram amma in ya ce ya sake ta shika uku cikin kalma ɗaya to shika ɗaya ne to sai abin ya zama wasa sai mutum ya ce ya saki mata shika uku ya saki shika mata uku haka yake har zamanin sai na abubakar har zamanin sai na umar sai na umar ya ce to daga yau jama'a duk wanda ya saki mata cikin kalma ɗaya shika uku mun tabbatar da shi ce ta auri wani sai ta auri wani to kaga wanda suka ce ba za ta auren ba ba za ta koma ba sun yi maganar sai na umar maganar sai na umar kuma hujja ne a bayan ƙasa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin addu alaiha ibn wajh ijtihadin sai na Umaru ne yace to gaskiya wannan abun ya yawa so haka su da suka ce ba za a mai da matan ba ai dama ita shari'a abin da yasa ta ce kar ai jin haushi kake wani ya kwanta da matanka tun da kai rashin hankali ka saki uku sai ka ganta a gidan wani gagumi in ya sauko ta sai ka aura to wannan duka su iyayen da suka ce kar a mayar kaji inda suka dogara shi kuma da ya ce a mayar ga inda ya dogara in sun rinjaye shi shi kenan ya haƙuri ta je ta yi aure a ba shi haushi kar ya ƙara akan hakan da shi shi kuma wanda yana ma tambaya ne a kan ɗaya hukuncin wanda ya saki matan shi ya tabbatar wanda za ta dawo sai ya ba da kuɗi ko ya tura wani a kan yaje su yi auren auren auren kashe wuta ko hasa wuta to shi dama idan ka saki mata shiga uku an ce ba za ta dawo wajenka ba sai ta yi aure to kuma shari'a ta hana saman san halin halin dan adam yakan dawo ya nadama takan dawo da nadama to ga shari'a ya ginda ya cewa ba za ya aure ba sai ya aure sai je ya samu wani abokinsa ce wani eh da Allah ka san dai yadda muke da kai kai masoyina ne kaza kaza wallahi na shiga cikin damuwa matata da na saka din nan da Allah bari in baka kuɗi ka je ka aura da kun shiga ɗaki ka sako min ita to idan aka yi haka shari'a ta ce bai yiwu ba in ta fito ɗin ba zai yiwu ba don wata mata a zamanin mazalar salama mijinta ya sake ta tana so ta koma wajen mijin sai ta yi aure ta ƙiyarda da mijin sai ta da wajen annabi mijina ya sake sai annabi ke ƙarya ne hatta ta zuƙi usailata sai kin ɗanɗanin rumar shi baki isa ba ta kiyarda da mijin zamanin sai na umaru haka na zamanin sa mana ita wallahi in kin sake zuwa sai na maki bulala a gaban annabi akai a gaba na akai to anan kaga idan shi ya bata kuɗi ya bada kuɗi ya je ya aura wannan auren bai ba halaccin bai ba amma su shirya da ita bayawan Allah kin gani dai yanzu ba ne yadda za yi ki je ki samu wani dan bashaka bashaka ne haka ku shirya can ba ruwana to idan kun shirya idan kika je kin ga sai su fito kun yi alkawari za ka fito ina ya alkawari to ke ki salamu alaikum ba ruwan shi a ciki sai ta je da niyyar za ta fito abin da yasa aka ce haka yana yiwa ba za ta fito ba sai ta je sai ta je wannan mijin ya fi zaki da yawa akan yi haka sai ce wance ya ne ce da Allah kai na ga wurin zama to wannan in ta fito din wannan in ta fito din tun da ba ruwan shi ya halatta ya aura amma in dai da ruwan shi a ciki to haramun ne wannan ba ta halatta gare shi akan hakan da shi kuma wanda yana cewa mai ne hukuncin wanda ya kasance mace tana inda ya je nuna yana son ta kuma da kai mai idan ya aure da shi auren yana da kyau eh to ya aikata haram ai shari'a ta ba da daman a yi dan wani abu dan wani abu mai kama da so din kuma kaman son ne ma karka ce da ina neman aurenki misali ka ganta ka wance ne subhanallahi ka amma dai Allah ya maki azaban kyau ai wallahi da mutum zai samu kaman ki aina ya ji daɗi wallahi kai ga wani dan goro wannan goron soyayya kai Allah ya haɗare da abin da yake so wannan don an baka dama ka yi amma ka je ka ce ina neman auren shi ne laifi ko ko dan kwana biyu ka dan sai wani dan tsiri haka da Allah kai mu wance a ce Allah hada masoya wannan to a tasrihi cewa ina neman aure ku yi alkawari cewa in na gama idda zan aure ki to haramun ne in aka gama idda aka daura auren an yi haramun sai a nemi gafaran Allah in an ɗaura auren ne a cikin idan ba a gama ba to za a raba auren kuma ba aure har abada akan hakan da yadda yana cewa ni ne nake neman aure sai ya kasance ogan yaron ya ce ba zai ba ni ba sai ya kasance din ya bata mini rai sai ya ba kanin babana sai ya kanin babana a cikin hukuncin ƙarfi sai Allah ya ɗauki rai shi shin ya halatta auren nan wallahi aura abinka wannan wannan hukunci mun taɓa yin shi a bidda an zo gasan shi lokacin in an kawo masala haka yakan tara mu don a fitar da masalan ku ku karu to sai sai aka kawo masala wani ne mutum ya mutu kamar kasan kamar kudancin ƙasar nan akan yi gadon mata misali idan mutum ya mutu sai a ce kal alkhairi ya bar gida sai kanin shi aura kowan shi aura nan ne kawai abin kyama a nan amma kamar nan kasan kudancin a ce kar a bar yara su tozarta da sauransu kuma shari'a bai hana ba to wannan sai mijinta ya mutu sai ta ce ɗan ƙanin mijinta ke so ita matan ba ɗan ƙanin mijin za ta aura ɗan shi ba ƙanin mijin ba ko ƙanin mijin ma ya halatta ya aura ko wato kamar kamar a uban kai ƙanin uban ƙanin uban matan ƙanin uban ne ta ce za ta aure ɗan ɗan uwan shi ko sai ya ce a kawo littafi na muka rawa awwal faslin min kulli aslin ya ce to a dakata na aka yi ta fitarwa aka ce ai ya halatta mutum ya auri matan uban shi wadda ya haife shi ne haramu amma matan kanin uban shi ya aure kawai lafiya nan eh dan uwa sanusi allah ya masa rasuwa allah ya gafarta masa da mun yi sallah za mu yi shi mashi kidai insha Allah